إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله ونحن نودع عاما هجريا مضى من أعمالنا ونستقبل عاما جديدا يلزم الإنسان منا أن يقف وقفة تأمل وتدبر يحاسب نفسه عما اقترفه خلال عام خلال عام كامل مضى من أعماله ثم وقف وقفة استعداد لعام هجري جديد نستقبله ولا ندري ما الله قاض فيه يقول ابن عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم عباد الله إن من فوائد المحاسبة أن يعرف العبد حق الله تعالى عليه ثم يسأل نفسه هل قام بهذا الحق كما ينبغي أم لا ثانيا مطالعة عيوب النفس لمعالجتها فمن لم يطلع على عيوبه لم يمكن لم يمكنه ازالتها يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ان يحاسب نفسه اولا عن الفرائض فان تذكر فيها نقصا تداركه اما بقضاء او اصلاح ثم يحاسبها على المناهي فإن فإذا عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية عباد الله إننا في شهر الله المحرم هو أحد الأشهر المحرم وعظيمة القدر وتتجلى العبادة فيها بالاستكثار من الطاعات واجتناب المعاصي وأفضلها على الإطلاق الصيام كما يستحب فيه تعظيم شعائر الله تعظيم شعائر الله بالاستغفار والصدقة وقراءة القرآن والعمل الصالح عباد الله إن من فضائل هذا الشهر المبارك وهو شهر الله المحرم أنه أحد الأشهر الحرم الأربعة يقول الله تبارك وتعالى فيه إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ويقول صلى الله عليه وسلم اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في هذا الشهر ووجد اليهود يصومونه فسأل عن سبب ذلك فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فثامه موسى شكرا لله تبارك وتعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم متفق عليه فصامه وأمر بصيامه فقال صلى الله عليه وسلم أحتسب أن يكفر السنة التي قبله أخرجه مسلم فكان صيام عاشوراء من السنن العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها طلبا للمغفرة ويستحب أن يصوم المسلم التاسع والعاشر كما قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت لأصومن التاسع أخرجه عنك أستغفرك وأتوب إليك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya bayan Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu sani rayuwa tafiya take kuma wannan rayuwa za ta ƙare za mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai tsayar da mu ya tambaye mu duk abin da muka aikata a wannan gida na duniya. Ya bayan Allah, mun yi bankwana da shekara ta hijira wadda ta gabata. Wannan shekara da ta wuce, shekara hudu wanda ya zama wajibi ne ga duk mai hankali ya tsaya ya yi tunani me ya yi a shekarar da ta gabata. waɗanda ba su dace ba waɗanda Allah baya so waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya harabta ya yi ƙoƙari ya nemi gafara ga Allah ya tuba ga Allah sannan ya yi tunanin abubuwan da ya kamata ya aiwatar a wannan shekara kafin kwanakinsa su ƙare wannan shekara ta riga ta wuce wannan sabuwar shekara mun shigo ta wannan sabuwar shekara da muke ciki na wannan sabuwar shekara da muka fuskanta saboda ba san me Allah ya shirya mana a wannan shekarar ba ba mu san yaya rayuwarmu za ta zama a wannan shekarar ba ba mu san wani lokaci ne ajalinmu zai kare a wannan shekarar ba ba mu san yadda za mu samu kanmu a cikin wannan shekarar ba ba mamaki mu samu kanmu cikin walwala da sauki da farin ciki da murna haka muke bukata Allah ya tabbatar ba mamaki mu haɗu da jarrabawa na kunci da damuwa da shiga wani irin yanayi a wannan shekara da muke ciki ba wanda ya san abin da Allah ya kaddara a cikinta babu wanda ya san abin da Allah ya kunshi a wannan shekara sai dai muna fata muna roƙon Allah madaukakin sarki alkhairi da albarka da ke cikin wannan shekara Umar dan Khattab Allah ya kare ja gare shi yana cewa ya ku bayan Allah kowa ya rinka kansa hisabi kowa ya rinka binciken kansa kowa ya rinka tunani akan kansa tun kafin a yi masa hisabi kowa ya rinka auna ayyukansa wani aiki kai wanda ba daidai ba wani aiki kai daidai wani aiki ne kake wanda Allah baya so wani aiki ne kake wanda Allah yake so ya yarda da shi kafin a zuwa auna ayyukan naka gaba daya domin ko ka auna ko baka auna ba akwai ranar da za a auna ayyukanka ya bayan Allah yi wa kai bincike yi wa kai hisabi bibiyar kai yana da fa'idoji masu yawa manya-manyan fa'idojin bibiyar da ɗan adam zai rinka wa kansa binciken da ɗan adam zai rinka wa kansa na farko zai sa bawa ya san haƙƙin Allah wanda Allah maɗaukaki ɗan sarki ya ɗora masa kullum kana binciken kanka kana tunani mai kai wanda ba daidai ba mai kai na daidai me ya kamata ka gyara me ya kamata ka ƙarfafi kanka da shi wannan zai taimake ka ka san haƙƙin Allah a kanka sannan ka rinka tambaya kanka wannan haƙƙi da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora maka kayi yanda ya kamata ko baka yi ba kayi daidai ko baka yi daidai ba kayi abin da ake bukata ko kayi abin da ba shi ake bukata wannan abu na farko kenan abu na biyu daga cikin fa'idar ɗan adam ya dinga binciken kansa da rayuwarsa shine kullum mutum zai rinka gano aibin kansa yana gano inda yake da illa yana gano inda yake da matsala yana gano inda yake da gibi yana gano inda yake da larura wannan zai bashi dama ya yi ƙoƙari ya gyara wannan matsalar tashi ya gyara wannan ɓarakar tashi ya yi ƙoƙari ya magance wannan larura da yake da ita domin duk wanda bai san matsalar kanshi ba to ba zai iya magantawa kansa komai ba duk wanda bai san inda yake da kurakurai ba to ba zai iya magance wannan kurakuran shi ba duk wanda bai san inda yake da matsala ba to ba zai iya gano ya za a iya gyara matsalar kansa ba shi yasa sai a waye gari kullum sai ka rinka ɗaukar kanka baka da matsala ko ɗaya amma kana nan kana irga matsalolin mutane wane yana da matsala iri kaza wane ma yana da matsala iri kaza wane ma yana da matsala iri kaza kai kuma kana jin kanka baka da matsala ko ɗaya wannan kuskure ne kai ma ɗan adam ne kai ma mutum ne kana da kurakure kana da matsaloli ka tsaya kai tunani akan kanka ga menene matsalarka menene kurakuranka menene rashin daidanka sai ka yi ƙoƙari ka gyara sannan sai ka hango na wani ka fara tunanin ya za ka gyara masa ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa bawa ya fara binciken kansa akan abin da Allah ya wajabta masa ka yi ƙoƙari ka binciki kanka akan farillai akan abubuwan da Allah ya wajabta maka salloli guda biyar azumin watan Ramadan zakka idan Allah ya hore maka aikin haji idan ka samu dama tauhidi ka da Allah yaya waɗannan abubuwan kana yin su daidai kana yin su yanda ya kamata kana yin su yanda Allah madaukaki sarki ya ce ayi to idan kana haka da izinin Allah zaka gyara ayyukanka sannan sai ka dawo gefe guda ka rinka binciken kanka abinda Allah ya hana Allah ya hana kisan kai, Allah ya hana shirka, Allah ya hana tsafi, Allah ya hana sihiri, Allah ya hana zina, Allah ya hana liwafi, Allah ya hana fasikanci, Allah ya hana barna, Allah ya hana sata, Allah ya hana zalunci. Waɗannan abubuwa ka nisance su ko baka nisance su ba, kana yin su ko baka yi, sai ka yi ƙoƙari wanda kake yi, wanda Allah ya hana sai ka daina, sai ka nisance su, a hankali a hankali sai ka ga kana gyara rayuwarka kai kanka da kanka malam ya ci gaba da cewa idan ɗan adam ya san abin da yake ba daidai ba lokacin da ka gano abubuwan da kake ba daidai ba su wannan zai baka dama ka yi ƙoƙari ka tuba ka yi istighfari ka yi kyawawan ayyuka saboda ka kubuta daga wannan abin da kake ba daidai ba duk lokacin da ɗan adam ya gano abubuwan da yake ba daidai ba ne to zai ji tsoron Allah ya koma ga Allah ya gyara ya tuba ga Allah ya yi dinga aikin alkhairi saboda ya shafa wannan abin da yake yi wanda ba daidai ba ya bayan Allah yanzu mun shigo watan al-muharram ɗaya daga cikin watanni guda hudu masu alfarma ɗaya daga cikin watanni masu girma ɗaya daga cikin watanni masu daraja wanda ibada take da falala take da ɗaukaka take da yawan lada a ciki wanda nesantar saƙo da nesantar manya-manyan laifuffuka yake da falala da matsayi da girma da daraja da yawa a ciki shi yasa yana da kyau mu yawaita biyayya ga Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan kwanaki masu albarka mu yi ƙoƙari mu nisanci abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana mafificiyar ibada wanda ya kamata mu yawaita a wannan watan ita ce ibada ta azumi musamman azumin nafila mun san bayan watan ramadan ba watan da manzon Allah yake yawaita azumi a cikin sa fiye da wannan da muke ciki fiye da wannan wata da muke ciki na al-muharram bayan yawaita ibada ta azumi akwai girmama shi kansa watan domin wata ne mai alfarma wata ne mai girma wata ne mai daraja za mu girmama wannan wata ne ta hanyar yawaita istighfari yawaita tuba yawan komawa ga Allah yawan ambatan Allah yawan istighfari da kuma yawan sadaka da yawan taimako da yawan kyauta da yawaita karatun alkur'ani da yawaita ayyuka na kwarai wannan su ya kamata mu yawaita yi a wannan wata da muke ciki na almuharram kamar yadda muka sani cewa ɗaya ne daga cikin watanni masu alfarma kamar yadda Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah hithna ashara shahara Allah ya ce kaga adadin watanni a wajen Allah su ne watanni goma sha biyu adadin watanni a wajen Allah su ne watanni guda goma sha biyu waɗannan watanni goma sha biyu su ne watanni a cikin littafin Allah tun ranar da aka halarci sammai da ƙasai sai Allah ya ce a cikin waɗannan watanni kuma shi yasa muke kwaikwayon annabi Musa muke wannan azumi din sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace nahnu ahaqqu bi Musa minkum ai mu muka bi dacewa muka fi cancanta ga annabi Musa fiye da ku mu mun fi ku dacewa da san annabi Musa mu mun fi ku kusanci da annabi Musa mun fi ku matsayi ga annabi Musa mu ya kamata ne wannan azumi mai koyi da annabi Musa ba ku ba sai manzon Allah yayi wannan azumi na ranar goma ga wata al-Muharram kuma manzon Allah ya bada umarni a rinka yin azumin wannan rana goma ga watan Muharram wannan hadisi muttafaqun alai karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ahtasibu ina sa tsammanin an yi kaffira sanatar lati qablahu yin wannan azumi na goma ga watan al-muharram Allah zai gafarta wa mutum kurakuransa na shekarar da ta gabata ina tsammanin duk wanda ya wannan azumin Allah zai gafarta masa kurakuransa na shekara daya wannan umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ya ce ina tsammani ma'ana kamar ka ce tabbas Allah zai gafarta wa mutum kurakuransa na shekara ɗaya shekarar ta gabata idan yi wannan azumi na goma ga wannan watan da muke ciki shine watan almuharram yasa ya bayan Allah duk wanda Allah ya raya shi bai fi saura kwana biyar zuwa shida ba ya kai shi wannan rana ta goma ga watan almuharram ya yi kokari ya yi azumin wannan rana wanda ake kiransa azumin ashura shine azumi na ainihin wato goma ga watan almuharram da muke ciki a yanzu to yin azumin wannan wata na ashura yana daga cikin sunnoni masu girma wanda ya kamata musulmi ya kiyaye musulmi ya tsaya musulmi ya jajirce domin neman gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan an so musulmi ya hada da azumin ranar tara ga wata shine azumin tasu'a me yasa ake so ya hada da azumin tasu'a saboda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin da imam muslim fitar da shi manzo Allah ya ce la in baqaitu idan na wanzu Allah ya raya ni ya kai ni shekara mai zuwa la asumanna tasi manzo Allah ya ce wallahi sai na yi azumin tara ga wata manzo Allah ya ce wannan shekara na yi azumin goma ga wata na ashura amma wallahi idan Allah ya raya ni ya kai ni ranan ya kai ni shekara mai zuwa to zan yi azumin tara ga wata kuma na yi azumin goma ga wata da wannan ne malamai suke cewa ashe sunna ne mai ƙarfi sunna ne mai falala mai daraja idan Allah ya raya ka ya kai ka ranar tara ga watan ashura tara ga watan almuharram da goma ga watan almuharram na wannan wata ka azumci waɗannan ranaku guda biyu shine azumin ranar tasu'a da azumin ashura ma'ana azumin tara ga wata da kuma azumi na goma ga wata wannan yana da matukar mahimmanci duk wanda ya wannan azumin Allah madaukakin sarki zai gafarta masa kurakuransa na shekara daya kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya bayin Allah wannan falala ce wannan daraja ce kar wannan dama ce kar mu sakaci da wannan dama da Allah madaukakin sarki ya bamu mu yi kokari idan Allah ya raya mu ya kai mu waɗannan kwanaki masu albarka mu yi ƙoƙari mu azumci wannan rana domin samun falala da wannan samun daraja daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi ne za mu samu kankaran kurakurai na shekara ɗaya na wannan wata da muke ciki na ainihin wato al-muharram idan muka yi wannan azumi na tasu'a muka wannan azumi na ashura ya bayan Allah wannan wata da muke ciki kamar yadda muka ce wata ne mai alfarma mai albarka sannan wata ne da Allah yake karɓar addu'o'in bayansa duk wanda ya roki Allah subhanahu wa ta'ala a wannan wata da izinin Allah Allah maɗaukakin sarki zai karɓa masa muna da manya-manyan buƙatu a wannan ƙasa tamu babbar buƙatar da muke da ita a yanzu shine buƙata ta zaman lafiya halin da muke ciki na tashin hankali na fargaba na tsoro na ta'addanci na ɗaukar mutane na karkashe mutane ba tare da wani dalili ba waɗannan al'amura al'amura ne waɗanda suke faruwa yau da gobe tun abin yana ba da mamaki har abin ya daina ba da mamaki tun ana ganin abin kamar wasa har ana ganin abin gaskiya tun wannan abin wannan al'amari kowa yana iya iyawarsa ƙarshe abin da za mu iya cewa wannan al'amari ba wanda zai iya gyara shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai zai iya kawo mana ɗauki a cikin wannan al'amari amma duk wata dabara da ake gwadawa an gwada duk wani ƙoƙari da ake nunawa an yi duk abin da ya kamata a yi ana ta yi amma har yanzu abin ƙara ƙaruwa yake maybe maybe wala Allah akwai wani abu da muke wa Allah maɗaukakin sarki ko akwai wata mummunan alaƙa tsakaninmu da Ubangijinmu shi yasa muke faɗawa cikin wannan yanayi. Sau da aka abin da ya kamata mu fara tunani akan a kawunan mu shine kowa ya yi tunani me yake wa Allah wanda ba daidai ba, me yake wa Allah maɗaukakin sarki a halin da ake ciki wanda za ka samu ko addu'o'i ake yi amma abubuwan ƙara lalacewa suke yi. To yana da kyau mu gyara alaƙarmu da Allah mu nisanci abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya hana mu dawo ga Allah sannan mu tsananta addu'a addu'a tsakaninmu da Allah addu'a ta gaskiya addu'ar da kowa zai tashi yayi da yaranmu da manyanmu da mazanmu da matanmu da ƙanananmu da manyanmu da dattawanmu da masu karatunmu da inda ake karatu duk wata munasaba mu yi tawassuli da ita mu roki Allah ma'ana duk wani hali da muka samu kanmu na aikin alkhairi ko mun kankantarsa mu yi tawassuli da wannan abin mu roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu ya kawo mana sauƙi a cikin wannan ƙasa tamu idan ba mu tashi ba idan ba mu tsaya ba to za mu ga abin da ba ma tunani amma idan muka tsaya wallahi wa ma zalika ala Allah bi aziz ba abin da zai gagara Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar canjawa da ɗaukewa idan wani ne ya zama sanadiyar wannan matsala tamu abu ne mai sauƙi idan mu koma ga Allah a waye gari Allah ya ɗauke shi Allah ya canja mana wani wanda ya fi alkhairi idan gungun waɗansu mutane ne waɗanda suka zame mana matsala suke janyo mana wannan abun idan muka koma ga Allah Allah zai iya canja mana su ko Allah zai iya ɗauke mana su ko Allah zai iya cire mana su daga inda suke Allah ya kawo mana wasu wanda za su koma ga Allah maɗaukin saki Allah ya ce in ya sha'ayu zahibukum in Allah ya ga dama sai ya tafi da ku gaba ɗaya wa ya'ti bi khalqin jadid Allah ya zo da wata halitta sabuwa Allah ce ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba wani abu ne wanda zai gagara Allah subhanahu wataala shi yasa ba abin da komawa ga Allah ba za ta magance mana ba amma zage-zage hayaniya rigingimu duk ba za ta fitar da mu daga cikin waɗannan al'amari ba domin har yanzu an kasa gano bakin zaren an kasa gano ina matsalar take menene matsalar duk wanda ka tinkare shi kai masa bayanin matsala sai ka ga shi ma yana nema ya san menene matsalar komin girman shi komin shekarunsa komin ƙwarewarsa komin matsayinsa komin mulkinsa komin mukaminsa in ka tunkare shi kana so ka ji menene asalin wannan matsalar sai ya nuna maka shi ma so yake gano asalin matsalar kina an kasa gano menene hakikanin matsala din to idan aka shiga irin waɗannan abubuwa sai a koma la haula wala quwwata lana illa billah ba mu da wani ƙarfi ba mu da wani dabara ba mu da wani wayo sai ga Allah subhanahu wata'ala idan wani ne ya zame mana sanadiyar wannan matsala mu roki Allah Allah ya kawo mana da shi idan waɗansu gungun mutane ne dalilin su wannan matsala take faruwa mu roki Allah Allah ya kawo mana da su idan wasu jama'a ne wani bangare ne na wasu ma'aikata ko na wasu jagorori ko na wasu mabiya suke kulla mana waɗannan abubuwa mu roki Allah ya magance mana su Allah ya kawo mana da su Allah ya kawo mana wanda za su zama mana alkhairi da albarka a rayuwa wallahi idan muka sa gaba muka tsaya tsakaninmu ga Allah muka roki Allah muka dukufa da addu'o'i da izinin Allah za a samu canji kuma ya zama addu'a koyaushe idan mun zo taron karatu mu yi addu'a idan mun zo masallaci mu yi addu'a in an haɗu gurin ɗaurin aure a yi addu'a in an haɗu gurin wani wani tattaunawa na mitin a yi addu'a in kana sallah ka yi addu'a in kai sadaka ka yi addu'a in ka bada kyauta ka yi addu'a idan ka ciyar da wani ka yi addu'a idan kai karatun alkur'ani ka yi addu'a idan kai azumi ka yi addu'a na yi addu'a ya yi addu'a su yi addu'a a ce a ɗauki addu'o'i gaba ɗaya da izinin Allah ɗan lokaci kaɗan za ka ga Allah ya kawan mana da duk waɗanda suka zama sanadiyya ko matsalar haifar da irin waɗannan abubuwa amma idan muka yi shiru kowa ya zauna haka yana gani ni ba matsala ta bace a unguwarmu ba a yi ko a garinmu ba a yi ko a jihar mu ba a yi to kana nan wata ran abin zai zo gidanka kuma zai taɓa ka amma in ya taɓa wani garin ka rinka jin kamar garinku ya taɓa idan ya taɓa wani gidan ka rinka jin kamar gidanku ya taɓa idan ya taba wani ka rinka jin kamar kai ya taba wannan shine imani wannan shine musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma'ana musulmi shine wanda yake damuwa da damuwar musulmi dan uwansa a duk inda wannan musulmi yake duk inda yake in dai musulmi ne wani abu ya taba shi ka rinka jin abin ya taba ka idan ya ji ba daɗi ka rinka jin kai ma babu daɗi manzo Allah yake cewa al-muslim yace al-muslimun al-mu'minuna fi tawadihim wa ta'atufihim وترامحهم manzo Allah ce ka matalin jasad wahid matalin mu'minina manzo Allah ce kwatankwacin mu'minai kwatankwacin musulmai wajen kaunar juna da san juna da tausayawa juna manzo Allah ce kamar jiki ɗaya ne a jikinka in aka ce yau ka ji ciwo a ɗan yatsanka ko a kanka ko a ƙafarka zaka ji gaba ɗaya jikinka yana zogi yana raɗaɗi to haka ake so idan abu ya taɓa musulmi ɗan uwanka a wata ƙasa ko a wata jiha ko a wani gari ko a wata unguwa ko a wani gida ka rinka jin kamar wannan kamar kai wannan abin ya taba kana ji babu daɗi ka rinka tunanin wace hanya za ka bi ka taimaka masa wace hanya za ka bi ka kawo masa ɗauki wace irin gudunmuwa za ka ba shi a rayuwa don ya fita daga cikin irin waɗannan abubuwa shi yasa yana da kyau mu ji tsoron Allah mu dawo ga Allah mu yawaita addu'o'i akan halin da wannan ƙasa take ciki wallahi idan muka tsaya muka mai da hankali da gaske da izinin Allah Allah maɗaukakin sarki zai kawo mana ɗauki in kuma abin ya zama jarrabawa ce kaddara ce to haka za a yi ta tafiya wanda Allah ya kaddara zai mutu a cikin matsala zai mutu amma fa za ta wuce akwai ranar da za a zo babu ita amma wanda Allah ya kaddara zai sha wahala zai sha wanda Allah ya kaddara a cikin ta rayuwarsa za ta kare za ta kare amma ana tafiya wata rana za a waye gari babu ita shi yasa duk da haka yana da kyau mu dawo ga Allah mu ji tsoron Allah mai ta roƙon Allah ya kawo mana sauƙi a cikin waɗannan al'amura ita addu'a addu'a ta bala'i ko addu'a ta masifa da gaske ake yin ta ba a yin addu'ar bala'i da wasa ba a yin addu'ar masifa da wasa addu'a ake da gaske shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka je yakin Badar da manzon Allah ya hango adadin kafirai sun linka adadin musulmi linkin ba linkin manzan Allah ya zuwa ya kalli alƙibla ya ɗaga hannunsa sama manzan Allah ya yi ta'addu'a ya yi ta'addu'a saboda tsananin girgiza hannu da addu'a sai da alƙiblar manzan Allah ta faɗi ta baya sai da sai na abubakar Allah ya ƙare da a gare shi ya zo ya ɗauka ya yafa masa yana cewa ya rasulallah ya isa haka ya isa haka ya isa Allah zai amsa maka manzan Allah bai ajje hannunsa ba sai da Allah ya saukar da alkur'ani ya ce iz tastaghifuna rabbakum fastajaba lakum ya ce ka tuna lokacin da kuka shiga tsanani kuka roki Allah Allah ya amsa muku ashe duk lokacin da tsanani yayi tsanani in aka tsananta roƙon Allah Allah zai amsa amma idan aka yi sakaci ko aka yi wasarere ko aka nuna ba damu ba ai ta zage-zage ai ta faɗan maganganu ai ta ɓatanci ana goge ana yarfe ana cin mutunci to haka fa za a yi ta tafiya sai Allah ya bamu da dabaran mu sai Allah ya bamu da iyawan mu sai Allah ya bamu da wayan mu kuma wallahi ba mu da dabara wallahi ba mu iya ba wallahi ba za mu iya ba domin duk wanda bai san gaibu ba baya da wayo baya da dabara duk wanda bai san abin da zai faru gobe ba ina dabara take duk wanda bai san abin da zai faru gobe ba ina wayo yake ina ilimi babu wanda ya san gobe ya san abin da zai faru gobe shine mai dabara mai wayo shine Allah subhanahu wataala shi yasa ya ce duk abin da yake faruwa ku dawo gare ni ne kuma zan yi muku to lokaci yayi da za mu koma ga Allah da za mu dage da addu'o'i sosai tsakaninmu da Allah domin Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله كغافر تامنا كنا كنمو يا الله كسامو تكاد إيماني يا الله كسري من إيمانهم يا الله كسري من رايورمو يا الله كسني البركة أتكن ذريرمو Allah wannan ƙasa tamu Allah mun gaza ba za mu iya ba ya Allah ka iya mana ya Allah ka iya mana ya Allah ka iya mana ya Allah ka shiga cikin al'amuranmu ya Allah ka dafa mana ya Allah ka kawo mana sauki a cikin wannan ƙasa ya Allah ka kawo mana ɗauki a wannan ƙasa Allah duk wanda ya zama sanadiyar jefa wannan ƙasa a cikin wani irin yanayi Allah ga ka gashi Allah ka yi mana maganinsa ya Allah ka kawo mana da shi ya Allah ka kawo mana wanda zai zama alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allah ka kawo mana da alkhairi da albarka a cikin addininmu Allah ka kawo mana wanda da alkhairi da albarka a cikin musuluncinmu da cikin imaninmu ya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu Allah ka taimaki wanda yake taimakon addininka Allah ka taimaki wanda yake taimakon al'ummarka ya Allah shugabanninmu na ƙwarai Allah ka taimake su Allah ka kama hannayensu ka ɗora su akan abin da yake shine daidai Allah ka tsare su ka kare su daga dukkanin sharrin masu sharri marasa lafiya a cikinmu Allah ka ba su lafiya wanda suka riga mu rasuwa Allah ka ji kansu ya Allah ka gafarta musu abubuwan da suke damun mu Allah ka yaye mana su abubuwan da suke damun mu Allah ka yaye mana bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana su ya Allah ka bamu damuna mai albarka ya Allah ka bamu damuna mai albarka ya Allah ka bamu damuna mai albarka ya Allah ka tsare mu daga dukkanin sharrin masu sharri Allah ka tsare mana rayuwar mu Allah ka sanya albarka a cikin imanin mu اللهم آمنا في في أوطاننا وأصلح لنا ولاة أمورنا اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ورزقا واسعا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا فاسدا اللهم ذل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقا بعده تفرقا مغفورا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دنا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دعاء إلا عجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك لنا فيها فلا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين